أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتادي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi saumi salasati ayyami cikin azumin kwana uku min kulli shahari da kowane wata yana daga azumin taɗawu'i da abin da ake so in mutum zai iya ya dinga yin azumin kwana uku a kowane wata taɗawu'i ne ba dole ba nafila حدثنا قتيبة قتيبة أذن تدمو حدثنا أبو أوانة أبو أوانة أذن تدمو عن سماك بن حرب daga simaki ɗan harbin an abin rabi'i daga abin rabi'i an abi hurairata daga abi hurairata qala abu hurairata ya ce ahida ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya alkawarta mu ko ya bani abin da ni zan lazumci wannan abu irin ayyukan da za a ba mutum ya lazumci wannan abu yanzu wannan abu ya zama nawa ne sai kuma wanda ya ji zai iya ɗauka shi ma kuma ya haɗu da ni ne don yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani abin da zan rike su salasatan guda uku annabi ya bani wayannan abu guda uku ya alƙawarta min su zan rike su kamkar hannar rasu hannar rasu yanzu wannan ya zama ibadar abu huraira bayan bayan ibada kowane musulmi kowane musulmi ga abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi salloli guda biyar da duk waɗannan abubuwa to wannan na kowane musulmi ne annabi ya isa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yakan keɓanci waɗansu daga cikin sahabbansa ya ba su wani aikin daban ba na kowa da kowa bane yanzu wannan kaga yanzu ga aikin Abu Huraira da za a faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi annabi ya taba kallon mu'azu ya ce ya mu'azu inni uhibbuka ya mu'azu ina fanka bayan kowace sallah ka dinga cewa allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yanzu wannan zikiri na mu'azu ne shine ka ambace shi yanda ka ga dama shi masu dariƙa sukan cewa dariƙa ko wani abu aikin da ba bai hau kan kowa ba yanzu wanda annabi ya kalla nan ya bawa in ya karba yanzu zai rike wannan abu har mutuwarsa ba zai bari ba yanzu ga wani aiki na abu huraira to in mutum ya ga dama shi kuma zai dinga yi kila albarkar wannan ta same shi amma dai wanda aka bawa wancan shine wanda aka bawa to kai kuma da ike alheri ne mutum ya iya ɗauka ya iya yi amma shi ma yana daga cikin da za ka tarar da wanda aka bawa din da rai ya dace ka je ka nemi izininsa don nasa ne to kila kuma in ya yi wa wani izini shi kuma ya yi wa wani izini shi kuma ya yi wa wani izini har tashin kyama ka iya nema ko kuma ka je wajen malamai ka iya neman izini saboda abun ga wani aka keɓanta da shi amma an abin da ya zama na kowa da kowa ne kamar irin subhanallahi subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku Allah akubar talatin da uku na bayan sallah wannan na kowa da kowa ne kowane musulmi wannan nasa ne na kowa da kowa yanzu ga wani aiki abu hurairu ya ce ni annabi ya alkawarta wannan abu ya bani Allah a nama illa ala wucirin kai in yi bacci sai na yi wuturi na sai na yi shafa'i da wuturi ma'ana dai sai na yi wuturi kan na yi bacci sai na yi wuturi to kaga shi kuwa annabin kansa sallallahu alaihi wasallam da yawa yakan yi bacci sannan ya tashi ya yi wuturin ƙarshen dare ko da yawa yakan yi sallah ka raba daranka illa qalila kumin laila illa qalila nisfahu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'an tartila annabi zai yi ta nafiloli zai dinga nafiloli ya dinga nafiloli ƙarshen nafilar da zai yi sai ya raka a ɗaya shi ake cewa wuturi ka yi ta nafilolinka ka yi ta nafilolinka ƙarshen raka'ar da za ka yi ta dare sai ka yi guda ɗaya shi ake cewa wuturi amma kuma yanzu ga abin da annabi ya ba abu huraira kai ya kwanta bacci sai ya yi wuturi wannan kusan su ma musulmi duk sun ɗau wannan galibi da mutum ya yi isha don ma kai ya manta sai kaga ya tashi ya yi shafa'insa ya yi wuturinsa ya huta ko bayan wuturin ma a yi ta yin nafila ba wai bayan wuturi ba nafila ba wa saumi salasati ayyamin fi kulli shahri annabi ya alƙawarta min dinga yin azumin kwana uku a kowane wata shi yanzu ya zama kusan farilla a kanta in dinga yin azumin ko- kwana uku a kowace wata to akwai kuma wanda annabi ya faɗa mutum in yana so zai iya ɗauka sha ranar sha uku daren sha uku ranar sha uku sha hudu sha biyar mun yi karatun wannan yanzu shi abu huraira da azumin kwana uku a kowane wata a kowace rana a cikin kowane wata ba wai sai sha uku ko abu ba wa an usalliya duha kuma in dinga sallar walaha walaha tana kamawa tun daga kaman karfe takwas zuwa kaman karfe goma ko sha ɗaya to duk wajen walaha ne kai har sha har lokacin da rana ta zo tsakiyar sama walaha raka'a biyu ma walaha ne raka'a hudu ma walaha ne raka'a shida walaha ne har zuwa ƙarshen yanda hadisai suka zo da ita raka'a goma sha biyu mun yi karatun hadisin ummu hani ba mu ba daɗe ba cewa ranar fatihu makata ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar walaha raka'a takwas ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ranar fatihu makata to iya ƙarfin mutum ya ɗau sallar walaha malamai sun ce tana da falala tana da albarka kuma tana jawo arziki duk mai son arziki dukan mu muna son arziki idan mutum yana yin sallar walaha insha Allah Allah zai buɗa masa حدثنا محمد بن غيلان محمد بن غيلان يا زنتر دمو حدثنا أبو داود أبو داود يا زنتر دمو قال يشي أنبأنا شعبته عن الأعمشي تميقى حديث أبو هريرة وانا كاقا دي زنشان أزميني ينزونا نافلولي أكيتي to ga azumin kwana uku manzo Allah sallallahu ya kawata Abu Huraira an ba ana shu'batu an al-amashi qala sami'tu ya hayya ibn Basani na ji haya dan bassami yuhaddisu yana zantarwa an musa bin dalhata daga musa dan dalhata kala musa dan dalhata ya ce sami'tu abazarrin na ji abazarrin sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama mai zuhudu kwarai da gaske ya kulu abazarrin yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abazarrin ya kai abazarrin idza sumta min ash-shahri salasata ayyamin idan ka azumci kwana uku a cikin wata fasun salasata ashara to ga rainakun da za ka azumta ranar goma sha uku wa arba'ata ashara da ranar goma sha hudu wa kamsata ashara da ranar goma sha biyar da rannan ne wata ya cika wata yana fara ƙarfin haskensa daga ranar sha uku ya zama ƙarshen ƙarfin haskensa ranar sha hudu to ranar sha biyar ma yana da ƙarfin haske ya ɗan ragu amma daren sha hudu shi ake cewa lailatul badr shine daren da wata a wannan daren ne yake ƙarshen haskensa don tun daga faɗuwa rana za ga ya fara haske to ka in za ka yi azumin kwana uku yanzu ga kwanakin da za ka yi kamar turmuzi ya kawo wannan hadisi ne bayan wancan cewa yanzu in ka ɗau magana abu hurairah ɗin can kai ma ka ɗau wannan za ka dinga yin azumin kwana uku na kowane wata to ga kwanakin da za ka sha uku sha hudu sha biyar yanzu ka hada ka zama abu hurera ka zama a bazar ka hada sahabbai manya guda biyu wasu babi a wannan babi an abi katadata an karba daga abi katadata wa abdullahi bin amri da abdullahi dan amru wa qurrata bin iyasi al-muzanni wa abdullahi bin mas'udin duk an sami irin wannan a wajen su abi a karabin وابن عباس ده عبد الله بن عباس بها ابي اقرب وعائشه ده سيده عائشه وقتاده ده قتاده بن ملحانة وعثمان بن عبد العاص وجرير قال ابو عيسى ترمذي يجي حديث ابي ذر wannan hadisi na abi zarrin hadisin hasanun hadisi ne kyakkyawa wa qarru ya fi ba'd al hadisi an rawaita a ba'arin hadisi anna man sama salasata ayyamin min kulli shahr duk wanda yake azamta kwana uku a kowane wata kana kamar sama da haran kamar ya azunci zamaninsa ne gaba daya saboda kowace kowane aikin alheri guda ɗaya Allah yana ninka shi goma malamai sun kai sun kawo wayan suka ce ladan aikin Allah zai ninka goma wayan suka ce a aikin Allah zai ninka ma goma yanzu kai azumin nafila guda ɗaya Allah zai baka azumin nafila guda goma za ka je ka tarar da shi wajen su kaga in kai na in kai azumin guda uku a kowane wata yanzu ka samu azumi talatin kenan kai kamar rayuwarka gabaki ɗaya a cikin azumi ka yi ta حدثنا هناد هناد يا زنتدم حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يا زنتدم عن آسم الأحولي دقى آسم الأحولي عن أبي عثمان النهدي دقى أبي عثمان النهدي عن أبي ذر شيخ ما يقرأ دقى أبي ذر قال أبي ذر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتراد أمنش الله صبت عقليش ياتي من سام من كل شهر duk wanda ya azumi ga kowane wata talatata ayyamin kwana uku fa zalika siyamu dahari wannan shine azumin duk zamani wannan shine azumin duk zamani kaman wanda ba zai iya azumin duk zamani ba to ya dinga yin azumin kwana uku a kowane wata ya zama azumin duk zamanin sa fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da tasdiqa zalika gaggata wannan magana ta annabi fi kitabi a cikin littafinsa Allah yake cewa tabaraka wa ta'ala man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawa duk wanda yazo da la ilaha illa Allah falahu ashru amsalha za a bashi goman ta to sai ma ya zamanto duk wani abu mai kyau ma an ka zo da shi Allah zai baka goman wannan abu kaga yanzu al yawmu kowace rana ka azumce ta bi asharata ayyami Allah zai baka kwana goma kaman kaya azumin kwana talatin ke kala abu isa turmudi ya ce haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa karrawa shu'batu shu'batu ya rawaito wannan hadisi hazal hadisa wannan hadisi an abi shimri daga abi shimri wa abid tayyahi da abid tayyahi an abi usmana su kuma su biyun nan duk su rawaito daga abi usmana an abi hurairata abi usmana na hadi kenan shi ko ya rawaita daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu hurairata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمود بن غيلان محمد محمود بن غيلان يا زن تدمو حدثنا أبو داود أبو داود يا زن تدمو أخبرنا شعبة شعبة يا بام لاباري أن يزيد ya karba an yazidar rishki daga yazidar rishki kala yazidar rishki ya ce sami'tu mu'azata na ji mace da ake ce mata mu'azata kala ta ce qultu li aisha ta ita mu'azata ce na tambayi aisha mata annabi akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli shahrin manzo Allah ya kasance yana azumin kwana uku ga kowane wata qalat na'am sai sai da aisha ta ce haka ne annabi yana azumin kwana uku ga kowane wata na nafila ba dole bane qultu sai ma'azata tace sai nace da sai da Aisha min ayyihi kana yasumu wa inna kwanaki yake azumta qalat sai sai da Aisha tace kana la yubali min ayyihi sama bai damu da kowane kwanaki ba duk kwanakin da ya ga dama sai ya azumta to haka sai da ta faɗa amma kuma ga hadisan manzo Allah kuma ya gaya wa yansu daga cikin sahabban kamar abi zarrin kamar abu ka azunci sha uku sha hudu sha biyar ma'ana wannan ka azunci yanzu aka hada wancan da hadisin sai da aisha ba ya zama dole sai sha hudu ce dan kaka zo kuma da sha hudu ko da sha uku ko sha hudu sha biyar din ta huce ka ce sai wata ta zagayo kafin ta zagayo wata ta zo ta kuma huce ka wani ya ce an ce duk wanda ya fara aiki ran laraba aikin zai cika yana da ita shi laraban nan ta hana shi ayyuka da yawa sai ya ce bari zan fara aiki in laraba ta zo ba zai tuna ba ma sai larabar ta shige sai ya ce sai wata larabar ta zo ma'ana dai aikin alheri ka yi kamar yadda sai da ta faɗa amma bai hana kuma wa'ancan kwanakin ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa sahihun ingantacce kala turmizi ya ce wa yazidu rishku wannan yazidu rishku din nan kuwa yazidu duba'i shine yazidu duba'i wa huwa yazidu bin al-qasim shine yazidu dan qasim wa huwa al-qassam har yau dai shine qassam malamai suna cewa kasaratul asma'i yawan suna tadullu ala sharafil musamma tana nuna girman mai suna za ka ji mutum da yana da sunaye da yawa da yawa tana nuna girmansa da matsayansa shi sa ya samu waɗannan sunaye da yawa war rishku abinda ake cewa rishku huwal qassam mai rabo bilugati ahalil basarati ga yaren mutanen busra ta iraki babu ma ja'a babi cikin abin da ya zo fi fadlis sauri cikin falala azumi duk wayannan azumuka da ake ta faɗa litinin alhamis laraba da duk wayannan abubuwa na nafiloli din nan saboda falalarsa azumi yana da falala kwarai da gaske duk cikin ibada za kaman cikin ibada ibada ta kasu biyu akwai ibada ta aiki ba kaman sallah akwai ibada kana nutse kana dankaranka amma ibada kake shi kuma ba kaman azumi kaga azumi ba wai wani aiki kake ba amma ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka sadu da iyali ba ba za ka yi fada ba ba za ka zage-zage ba kaman ka zama a dankare to shi kuma ba kaman azumi ita ko sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar motsi dan adam harkokin sa biyu ne motsi da shiru motsi da shiru to wayannan ita sallah ta dau motsi shi kuma azumi ya dau shiru to duk ibada motsi ba kaman sallah duk ibada shiru ba kaman azumi حدثنا إمران بن موسى القزاز إمران بن موسى القزاز يا بنت الدمو حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد يا بن تدمو حدثنا علي بن زيد علي بن زيد يا بن تدمو عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن مسيب آخر المتقدمين عن أبي هريرة دقى سيدنا أبي هريرة قال أبي هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن سياد أمنت الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول وبنججنك يناتي وينزونا حديثي hadisul kudusi ne magana ce ta Allah amma muka ji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun faɗi bambanci tsakaninsa da Qur'ani kullu hasanatin bi ashri amsalha duk wani aikin alheri in mutum yayi Allah zai bashi lada goma ila sab'i ati dhifin za a ninka masa haƙi zuwa 700 wa sawmu li sai Allah ya ce amma azumi wannan nawa ne shi bashi da ma'auni ma'auninsa yana wajena wa sawmu li azumi kwanawa ne wa ana ajzi bihi ni zan saka da shi ma'ana shi yanzu ba maganar ma'auni ake masa ba yanzu Allah shi ya san da me zai saka wa mai azumi da shi yanzu dai abu na Allah ne kamar mutum ya sa yaransa aiki su dinga yi masa aiki zai bibbiya su amma ɗansa ya tashi ya shiga cikin wannan aiki shi yanzu ana biya ba za a ba shi ko ɗari ba amma kuma yanzu mutumin nan jin daɗin wannan ɗana sa ya bi shi ya yi wannan aiki zai iya mar wani babban abu ko ya sai man mota ko ya sai man gida ko ya ba shi wani babban abu dai to mu ba 'ya'yan Allah ba ne wai dai dan mu dan gane karatu to yanzu duk wata ibada in kai kamar kai dan kwadago ne Allah zai biya ka akwai ma'aunin da za a illa sauni sai azumi yanzu in kai azumi yanzu tsakaninka da Allah ne yanzu abin da Allah ya ga dama a cikin girman mulkinsa shi zai yanko ma tabaraka wa ta'ala illa saum sai azumi li azumi na wani wa ana ajzibi ni zan saka da shi to akwai maganganun malamai tsewa a wajen abu ne dai mai girma don haka azumi yake da girma au saumu jinnatu to ga kuma dan falala ta zahiri wanda za mu iya ganewa azumi garkuwa ne minan nabi in mutum ya azumi Allah ya kare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi dan Allah a rana daya Allah ya nisanta shi da jahannama Allah ya zai wa la qulufu fami sa'im wallahi canjawa bakin mai azumi din nan mai azumi ko yayi aswaki ko yayi makilin kafin bayan yayi sahur ko dai me yayi dai saboda rashin cin abincin nan na ranar nan sai ka ji bakin sa ya dan canja to wannan canjawa bakin mai azumi a yabu inda Allah shi ya fi kanshi a wajen Allah min rihil miski daga kanshin almiski duk mun yi magana wannan malamai sun ce saboda haka ba zai hana mutum ya wanke baki ba kan mutum ya zauna da warin baki ya ci ai saboda Allah yana jin kanshin sa wannan zai same shi lahira insha Allah wa in jahila ala ahadikum idan jahil idan wani jahili ya jahilci a bisa ɗayan ku lokacin yana azumi ko azumin ramadana ko azumin nafila wani dai ya zo ya ma wauta kai kana cikin azumi ko sa'imin fal yaqul inni sa'imun kai ya rama ya ce ni ina mai azumi ko zagin kai ka kaka rama ka ce ni mai azumi ne wa fil babi a wannan babi an mu'azu bin jabal an karɓo daga mu'azu dan jabal wa sahabi bin sa'ad da sahal dan sa'ad wa ka'ab bin ujrata wa salamata bin qaisar wa bashir bin khasafiyya wasu wasu bashir zahamu bin ma'abadin wal kasafiyatu hiya ummuhu kasafiya ita ce uwarsa ala abu isa tirmidhi yace wa hadisi abi hurairata wannan hadisi na abi hurairata hadisun hasanun garibun hadisi ne kyakkyawa amma ba ko ma'ana wanda ya zo ta fuska daya min hazal waji ta wannan fuska haddasana muhammad bin bashari muhammad dan bashari ya zantar da mu haddasana abu amir al-aqadi abu amir al-aqadi ya zantar da mu an hisham bin sa'ad shi ku ya karba daga hisham dan sa'ad an abi hazim shi ku ya karba daga abi hazim an sahal bin sa'ad abi hazim ya karba daga sahal dan sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sahal ya karba daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna fil jannati lababa akwai wata kofa a aljanna aljanna tana da wata kofa aljanna kofofinta da yawa manyan ƙofofi na aljanna manya-manyan ƙofofi guda takwas wayannan su ne manya-manyan ƙofofi amma bai hana ba kuma akwai yansu ƙofofi da yawa duk wani aikin alheri ƙofa aljanna ce malamai sun ce yana daga falala Allah Allah bai sanya aljanna ƙofa kaɗan ba saboda da sai a yi asarar mutane da yawa amma a dukkan ayyuka na alheri ƙofa sadaka ma kofa aljanna ce wani za ka ga dukiyarsa ba komai bane a wajensa yana ta bayarwa amma ba zai iya nafula da yawa ba ba zai iya azumi ba ba zai iya wani aikin alherin ba amma dai Allah ya hore ma wajen sadaka wani kuma za ka ga zai iya kwana sallah zai iya amma ba zai iya sadaka ba kuma ba zai iya azumi ba ba zai iya wani kuma za ka ga Allah ya hore ma azumi ba zai iya wancan Allah ya hore ma wancan wancan Allah ya hore ma wancan kowa zai shiga aljanna ta wannan kofa wannan yana daga cikin falala Allah musulmi mu yi bishara to yanda ka ji kofofin nan to akwai kuma kofa da ita kuma kofar yud'a rayyana ana ce mata rayyana ko rayyan ko riyan ana ce mata kofar koshi koshi na abin sha kofar koshi ce yudu'a lahu sa'imuna masu azumi kawai za a kirawo masu azumi in an ce masu azumi kawai in azumin ramadana ne alhamdulillah wannan duk musulmi yana azumin ramadana ashe duk musulmi zai shiga kila kuma masu wanda suka kara da azumin taqawudi kaga wannan wannan kan asarari yake masu yawan azumin nafila to su kaɗai za su shiga ta wannan kofa ta rayyanu din nan kofar koshi za a kirawo su kaman kana mina sa'ilina duk yan azumi wanda su ba wuya ka ga mutum yana azumi litinin alhamis ashura nisfu sha'aban arfa wani shi da duk kwanakin azummukan nan na nafiloli za ka ga suna tsere masa ba to wannan za a kira shi ta wannan kofa mina sa'ilina da halahu to ta wannan kofa a shiga wa man da kalahu duk wanda ya shiga ta wannan kofa lam yazma abadan ba zai yi kishirwa ba har abada alhamdulillah duk yan aljanna ba za su yi kishirwa amma shi kuma wannan wata falala ce tasa daban qala abu isa turmudi yace haza hadisun hasanun sahihun garibu wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wanda ya zo ta kofa daya haddasana kutaibatu kutaibatu ya zantar da mu yau mun ja da yawa saboda شيني باب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سحيل شيكا كفادة سحيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن كفادة أبي هريرة قال أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسائم فرحتان mai azumi yana da farin ciki guda biyu duk mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun hina yufdiru farin ciki lokacin da zai buɗe baki da lokacin buɗe baki ya bare ka ji kiran sallah ka ji duk wani farin ciki ya zo ma kana buɗe bakin nan wa farhatun hina yalqarabahu da farin ciki ran da zai je haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi mai azumin na mai azumi ne ko na farilla din ko na nafila to farin ciki ga farin cikin buɗe baki nan kullum muna yi alhamdulillah babban farin ciki yana ne yana jiran mu ranar haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma qala abu isa tirmidhi yace wa hadha hadithun hasanun sahih wa'annan hadisai na falalwal innan galibin su duk sahihai ne wanda muka faɗa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam الهادي الى صراطك المستقيم على اله سبحان ربك رب العزه الحمد لله رب العالمين haka karatu yake an ce littafi yana da kullu